والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala da ke birnin azare a jihar bauchi najeriya karatun da muke yi a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum bahasan fasiratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu shaykh safiur rahman al-mubarak rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun tsaya a darasi na darasi na nawa ne darasi na hamsin da tara haka ne ko ba mu ki mai yawa darasi na hamsin da tara alhijiratu saniya ila alhabaka hijira ta biyu zuwa ƙasan Habasha. Hijira ta farko wanda aka samu sahabban da ba su da yawa waɗanda yake ba su kai ashirin ba suka je. Kuma da suka samu labarin annabi ya karanta suratun Najar a cikin taron jama'a. ya yi sujada duk waɗanda suke majalisan da musulminsu da kafiransu da mushirikansu su ma sun yi sujada labari ya basu cewa kowa ya musulunta a makka waɗanda suka yi hijiran nan kusan mutum ashirin sai suka dawo amma kafin su kawo gari suka samu labarin ba haka ba ne saboda haka waɗansu ka koma waɗansu ka karako amma waɗanda suka ƙaraso birnin Madina sai suka tarar da wahalarwa da azabtarwa ya fi nada da suka sake magana wa nabi sai yake duk wanda yake da niyya ko yake da bukatan ya yi hijira zuwa ƙasan habaka na ba shi dama shi ne aka samu mutane wajen tamanin da wani abu ko ɗari da wani abu saboda littafan tarihi sun yi sabani dangane da adadin mutane amma dai fita ta biyu da aka yi da sunan hijira daga birnin madina ko kuma birnin makka zuwa habasha sahabban suna da yawa kamar yadda za mu gani alhijiratu saniya ila alhabasha hijira ta biyu zuwa ƙasan habasha وتعدى المسلمون للهجرة مرة أخرى مسلمي سن شريا ذات هجرة كرو نجبا كرو نبيو عند النبي أبو إذني وعلى نطاق أوسع كما ذات هجرة أبسا شاتي نفاجي وتباس بتدي وكنا ولكن سيدي كانت هذه الهجرة الثانية wannan hijira ta biyu a kakka min sadiqatiha ta fi ta farko tsanani saboda me fakat yaqadat laha quraish quraishawa sun fadaka cewa mutane da yawa za su bar birnin makka za su yi hijira zuwa kasan habasha wa qarrarat ihbataha kuma suka yi iyaka ƙoƙari suka domin su tabbatar da su rusa wannan hijira saboda idan kowa da kowa ya fita gari ya kewa za a yi kuma gari yana ci gaba ne idan mutane suna samun natsuwa da kwanciyar hankali zai sa su jawo waɗansu waɗanda suke baki duk garin da ba a son baki to garin ba zai bunkasa ba kuma wani abin da zai baka mamaki bakin haka ba ku dama sai su zo su danne yan gari amma dai haka yan garin za ku hakura kuma an kuna son ku danne waɗansu ku yi hijira haka ake yi amma dai a garin ku wai ka ce ba za a danne ka ba yana da wahala sai dai in Allah ya kaddara ba za ka dannu ba amma mafiya yawa baki sun fi bunƙasa a garuruwan da ba nasu ba to tun da ka san wannan formula to kai ma fasiru fil ardi ka je ka yi yawo a bayan ƙasa har Allah ya kaddara ka tsinci inda za ka samu martaba samarinmu da yawa abin da yake kashe su kenan mutum baya son ya bar gida kuma bai yarda da aikin kaskanci a gida ba sai wani ya tafi wani waje ya aikin kaskancin ya samo kuɗi kai ka zo kana garinku amma ka zama bawansa ko wani ya zo ya aikin kaskanci ya samu ɗaukaka a garinku kai kuma ɗan gari ka zama bawansa saboda haka ya kamata a fahimci haka Tukurikawa ba sa son hawa da yadinin maka, kuma ba sa son musulmi su yi hijira, saboda idan sun yi hijira za su rasa waɗanda za su wahalar da su su yi mutu mugunta, su hana su addinin Allah. Bai da annal musulmi na kanu asara, sai dai musulmi sun kasance cikin gaggawa kafin a ankara sun fita. shi ne bai da sai dai wa yassara Allah lahum safara Allah tabaraka ta'ala ya sauwake musu tafiya suka bar birnin Makka fanhadu ila najashil habasha suka tattaru zuwa ga sarki annajashi na habasha qabla an yudraku tun kafin a riske su wa bi hadhihi al-marra kun ga a wannan lokaci ne hijira zuwa habasha ta biyu hajara minan rijal aka samu maza zalla waɗanda suka yi hijira daga birnin makka zuwa habasha talatatun wa samanuna rajula sai da aka samu mazaje ɗaiɗaya har tamanin da uku ɗaiɗaya har tamanin da uku wannan shi yake gwada maka cewa lallai makka ta matsaye ku kwarai da gaske ba za su iya zama a makka ba ko mafiya yawan waɗanda suka yi hijira talakawa ne marasa galihu saboda su aka fi casawa a wancan lokaci idan mutum yana da zuriya da yawa a cikinsu akwai masu ƙarfi ko idan yana da kuɗi ko yana da martaba ba suka taba shi ba sai dai jefi jefi amma talakawa su ne suke kan wahala yadda aka samu maza tamanin da uku in kana fihim ammar wanda ana tsammanin akwai ammar bin yasir radiyallahu an babban sahabin annabi a cikin su wa innahu yushaqqu fi ana shakka saboda labarin bai tabbata ba an ambaci sunayen waɗansu mutane amma anan bai kawo su ba domin saboda akwai sabani wajen lissafin ko kuma ambaton sunayensu sannan kuma an samu wa tamaniya akara aw tis'a akara imra'a an samu mata guda sha takwas ko guda sha tara to in ka hada da tamanin da biyar zama nawa dari da nawa eh dari da ɗaya ko dari da biyu mazansu da matansu waɗanda suka bar birnin makka zuwa birnin habasha to da yake sun fita da yawa ƙuraikawa sun bar su ba su bar su ba ga abin da ya biyo baya makidatu ƙuraikin bi muhabirin habata makirtin da ƙuraikawa suka yi ga waɗanda suka yi hijira zuwa habata karo na biyu hatta alal mushrikina abin yayi girma akan mushrikai أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم wato waɗanda suka yi hijira sun samu wurin aminci li anfusihim wa dinihim ga ainihin karan kansu da addininsu saboda da farko mutanen da basu kai ashirin ba sun yi hijira bayan sun dawo yanzu kuma an samu wajen mutane ɗari wannan ya gwada mutanen da suka yi hijira da farko suka dawo sun ba da labarin jin daɗin da suka yi a can da walwala shi yasa ko yan firani ne a garin ku aka samu mutane uku ko biyar suka fita suka tafi firani a wani wuri suka yi watanni kira ko shekara daya idan suka dawo suka ba da labari wa yan gari idan lokaci ya zagayo aka samu mutane kamar goma sha biyar ko ashirin ko kusan talatin sun fita sun bi waɗannan mutane biyar ɗin da me yake nunawa wato akwai arziki a can dama haka ne amma idan mutum biyar suka fita suka dawo wajen komawa mutum uku suka koma sauran biyu suka makale to akwai matsala zai wahala kaga mutane suna tattaruwa a wajen shi yasa idan ka duba garuruwan da suka ci gaba cikin kankanin lokaci a da suka tara jama'a za ka samu ko wani alherin da ya jawo mutane da yawa ko da wannan alheri ya riga ya kare to waɗansu ba za su iya barin garin ba ina ma'aikatan railway waɗanda suka zazzauna a wurare daban-daban a lokacin da jiragen ƙasa suke tashansu ina ma'aikatan cooperative lokacin da cooperative yake takensa mutane suka je ƙananan hukumomi daban-daban da ba nasu ba suka yi kaka gida eh ina malaman firamare na da ko elementary waɗansu idan aka zo ana karanta tarihi cewa ba 'yan wajen ba ne ma ba za ka yadda ba saboda sun zo sun yi kaka gida har ma sun zama cikin manyan mutane to haka al'amura suke yanzu ko yanzu ba su da kawo wani ya zo ya zo kenan ba zai koma ba shi da gaɗau ila yau mil kiyama saboda misali dalilin university ba ga ki ba dalilin college of education dalilin federal medical center wani ya riga ya shigo gari kenan shi da barin garin nan ko gawansa ba za a ɗaga ta da garin nan ba mai ruwa mai ruwa ya riga ya kafu kenan to dama haka ne ko a habasha da waɗansu suka tafi ba su dawo ba tunda musulunci ya riga ya bada dama mutum ya zauna a duk inda zai samu dama ya aiwatar da addinin Allah walansu da suka dawo suka sake komawa haka aka yi ta yi saboda sun riga sun saba sun ainihin sake a wuraren to don haka lallai hakika musulmi sun samu wurin aminci liyanfusihim wa dinihim da karan kansu da addininsu saboda haka su kuma mushrikai ransu ya ɓaci faktaru rajulaini jalidaini ladibaini sai ƙuraikawa suka zaɓo mazaje guda biyu tsayayyun mutane masu dabara masu hikima waɗanda suke da basira wa kuma su ne waɗannan mazaje guda biyu amr ibn al-as wa abdullahi ibn abi rabi'a amr dan as da abdullahi ibn abi rabi'a qabla an yuslima sun kafin su musulunta kafin su musulunta wannan za a ba mu labarin abin da ya faru ne kafin su musulunta saboda an ɗora su akan su je su yi barna wa bayin Allah muminai ko musulmi da suka yi hijira daga baya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara bisa wani dalili suka musulunta Amr bin al-As a cikin su ya fi shahara saboda shi ya fi basira Allah tabaraka wa ta'ala ya baki kwakwalwa na ainihin dabara kafin ka kama ki yana da wahala a yi sorry to say hausawa suna ce jila sarkin mai uku amma an kaga ba za mu ce sahabi dina ba ne sai dai wai a hikimce cikin maganganun masu hikima sai haka Allah tabaraka wata'ala ya yi shi da wannan baiwa kuma ya baki ɗa da ake kiransa Abdullah yana ɗaya daga cikin al'abadila a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma aka samu tsakaninsa da ɗansa Abdullahi ɗansa na farko shekara sha ɗaya ne ko sha biyu kwarai da gaske bayan ka binciki auren da ko a nan masallaci yanzu da za ka bincika za ka samu shekara saba'in mai yawa tsakaninsa da ɗansa na farko mai yawa shekara sha biyar ne ba za a rasa ba sai dai ba za mu yi tone-tone ba ne amma ba za a rasa ba irin auren nan na gata malam tun kafin duniya ta yi zafi ba ɗumi ba tun kafin duniya ta yi zafi ta rikice gaba daya a lokacin da za a aura maka mace ta farko sai baka san macinta da kanta ba ba ma mai maganan wai abinci ba a yi kuma a yi ta zuba yaya ba a damu da maganan abinci ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana ciyar da ku law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum min as-sama' kama yarzuqu at-tayra tabadu khimatan wa taruhu bitala Allah ya samu dace to kada mu shiga nan gaba za mu samu tarihinsa da na ɗansa saboda ɗansa babban sahabi ne wani abin da zai baku mamaki mahaifinsa ya yi tsawon kwana kamar yadda shi ma ya daɗe tare da mahaifinsa bayan nan amurbil ra'as sai da ya kasance kusan in ana son abubuwa su daidaita in dai a shugabanci ne to a nan bayan ya musulunta ya sa annabi ya faɗa khiyarukum fi jahiliyya tare da ya faɗa khiyarukum fil islam idza faqahu lokacin da aka tambaye shi man akramun nasi wane ne a cikin mutane yafi karimci yafi daraja yace karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim shine mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja to wane ne wannan shine an talauko annabi Yusuf alaihi salam dan annabi Yaquba dan annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim kaga dukkan su annabawa ne wannan shine Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim suka ce ba akan wannan muke tambayan ka ba fa amma adin al-arab yace kuna tambaya na dangane da shugabannin larabawa da manyansu ko manyan mutane ina da khiyarukum fil jahiliya ko khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqahu duk waɗanda a zamanin jahiliya suna da martaba sun kware akan wani abu sun yi suna akan wani abu to idan suka shigo musulunci musulunci ya karbi wannan aiki to ba za a su a baya ba yadda suka yi suna a baya a gaba ma za su yi suna yasa yana da wahala kaga musulunci ya samu shugabanci ya ruka sai dai ya gyara ya tsora a kai idan kana jagorancin sana'an kaza kafin musulunci in ka shigo musulunci ba kwace maka da annabi ya karbi kidin ɗakin kaba bayan ya mamaye birnin maka a ranar da ya fato maka ya mu samu bayani can gaba tunda ya shiga makka da karfi Allah ya baki nasara ya tunkuɗe duk wanda ya ka gabansa da ya zo lakin kaba ya ce a karɓo ki din aka karɓo ki ya rike ki ya bule lakin kaba ya shiga ya sallan nafila ya fito ya tsaya a bakin kofa ya yi kira suka taru har da wanda ba musulmi ba kowa yana taraddadi da ta ya ko mutanen makka ya ko kuraikawa ma ta zurnuna an ne fa'ilin bikom da kuke tsammanin zama ku yau tun da kun mun mugunta ba irin makirci da kare da baku ba kun kore mu a birnin makka mun gwarzo kiyoyinmu da wasu iyalanmu inda aka haife mu aka bibine cibiyoyinmu ma ta zunnuna an ne fa'ilin biko tunda yau na samu galaba gane a cikin ɗakin kaba me kuke tsammanin ba muku suka ce kai dan uwa ne kai mai tausayi ne kai mun san ka ba ka rama mugunta da mugunta saboda haka kun ga kai kai ta suna neman ya yaje mu sai ta to shi kenan ya ce na yafe muku gaba ɗaya fa sabu fa an tumu tulafa ya ce na yafe muku kuje na ba ku dama amma ban da wane da wane da wane da wane duk inda aka same su a kashe su saboda ɓarnan su ta yi yawa amma kuma waɗanda ya lissafa waɗansu a ɓoye suka zo suka ce sun tuba suna ba da haƙuri sai da aka zo gaban annabi aka bayyana ya ce to shi kenan yaya tun da su riga sun zuwa koya amma duk wanda ya fito fili bayan annabi ya faɗi hakan an kashe shi an kashe banza saboda haka sai zuriyan da suke rike da mabuɗin ɗakin kaba suka su riga sun fi da hon sai kasance waɗansu mutane suna son daga nan kuma annabi ya ba su wanda annabi ya baki ko ya naɗa ki wani ya isa ya sauke ki ai ba wanda ya isa ya sauke ki to maza Allah yana rike da ke waɗanda suke hankoro suna Allah Allah ba su can maza Allah sai ya ce ce ina wane ɗaya daga cikin jagororin zuriyar da suke rike da mabuɗin ɗakin kaba saboda wannan ma daraja ce ta musamman yanzu nan ce masallacin juma'a kai kake rike da mabuɗin masallacin juma'a ai babban daraja ce a ina a wajen Allah ba a fada ba ba a fadar duniya ba a fadan Allah eh saboda mai kula da masallaci ya babban mutum ne da kula da masallaci mai taron masallaci da sauransu ana ganin ayyuka ne makaskanta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ina wani aka ce gakin nan to shi ya yi tsammani annabi zai masa bayani tun da yanzu na samu galaba na karba sai manzo Allah ya ce gashi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar muku ku ci gaba da kula da kofan ɗakin kaba har abada saboda haka duk waɗanda suka yi hankoro to hakura kenan sai yasa aka ce har yanzu waɗanda suke rike da kidin ɗakin kaba idan za a bude ko sarkin saudiya ne za a bude za a bude mata to sai an kira su wannan zuriyar su ne har yanzu wannan matsayi ne naku saboda haka ku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe ki riga ya zaba muna magana ne akan Amr bin al-As da Abdullah ibn Abi Rabi'a manya manyan kafirai ne na Quraishawa a wancan lokaci aka ce su ne manyan wakilai saboda basirarsu an tura su kasan habaka su je su dawo da mutane ɗari da wani abu kuma aka haɗa su da kyaututtuka iri daban-daban musamman ma kayayyakin birnin makka wanda babu a habaka aka ce su je ga na sarki nasu amma kafin su ba da sarki su tabbatar ba batarika su ne fadawansa a tabbatar an bi kansu ɗaya bayan ɗaya sai an nika su da kyaututtuka an ga inda suka karkata sai a ce to ga na sarki in aka ba da na sarki kusan in aka je fada aka yi roƙo eh a da kenan da za ka iya zuwa fada ka ce ran ka shi daɗe ni na ga wata gonarka a hanyar ganau ranka ki daɗe ina roƙo ka bani wannan gona saboda in ci gaba da nomawa ina ci yadda iyalaina sarki ba zai magana ba sai ya ja amma wani ya rufe bakinsa shamaki ne zai ce an baka haka ne ko kuma in shamaki ya ce an baka to kyauta ta yiwu shamaki ko sallama ko ɗairi ne ko wane ne ne a kusa da sarki duk abin da ka tambaya suka ce an baka to ta bayu a da fa ba a yanzu ba eh a da ake magana ba a yanzu ba domin ka je ka gama shimfi ɗan roƙonka ya wani shamaki ko kuma tuntalin shamaki ta ki daga nan talaka eh ki zai fara ma nuna hanyar hanyar rowa amma ko a da ina saboda haka an mamaye fadawa makusantan sarki da kyaututtuka saboda idan sarki ya nemi shawarinku cikin sauki kun ga kenan suna da basira to ba ma anan ne za a gane basirar su ba sai mun tura gaba za a gane cewa waɗannan mutane wato Allah ya ba su basira eh amma duk da basirar su ba su ci nasara ba akan bayin Allah mu'minai na'am faktaru rajulaini dalilaini labibaini sun zabi mazaje guda biyu maka ce jali wato a ba jalidai ne bane ba jaladai ne eh ga shi da medical glass a abin amma ban gani ba kuma na shi afa jaladai ne in aka ce mutum jalad ne shine za ka iya samun wani saurayi haka in garma ko kakke wannan in ka ture shi ba zai faɗi ba sai dai kai ka girgiza bayan wanda za ka yi dan tsawon kana hure shi ma kawai ya yi tangali ba bayan wanda ake magana ba wanda za a gan shi in garma sannan kuma labibai ne labibai ne shine labibun shine mutum mai basira abu na faruwa nan da nan zai warware shi sun matsala ce ko na tashin hankali ya san yadda zai ma dauke wannan su ake kiran su labib irin su ne ya kamata ire-iren su ne ya kamata su yi shugabanci ba masu moron kai ba wannan kasa su jarabawan waye ko ne ko ko nafte ko ja ko menene bala ba za su yake ba inda irin waɗannan su ne shugabanni tsoron da abu mai rikici ya zo ba za su yi warwarewa ba kuma su samu makarraban su wawaye suke nan sai a yi ta shirme dalilin da ya sa muka waye gari a ƙasan nan in ban da sata da barna da zalunci ba abin da ake yi mafiya yawan abin da ake yi kenan Allah ya kyauta na'am wa huma amr ibn al-as wa abdullah ibn abi rabi'a sune amr ibn al-as da abdullah ibn abi rabi'a qabla an yuslima amma fa wannan ana magana kafin su musulunta ne wa arsalu ma'ahum al-hadaya almustaqrifa aka haɗa su da kyaututtuka na jawo hankali kyautar da ba a saba da ita ba linnajashi wale ba tariqatihi domin a bada najashi da fadawarsa su ne ba tariqai eh in aka ce bitirir ana nufin kaman fada fada na ta waɗanda suke fadarsa eh mu anan sai mu ce kaman sarki da fadawa fada ma kashi-kashi ne akwai manya akwai kanana to kowaɗanne ne irin kyaututtukan su wa ba da an saka rajulani tilkal hadaya ila al-batariqa bayan waɗannan mutane guda biyu sun je ƙasar habasha kuma sun rarraba waɗannan kyaututtuka ga fadawa manyan batariƙai makusantan sarki annajaki وزوداهم بالحجج kuma suka muku guzuri da hujjoji allati waɗanda yuqradu biha ulaika almuslimun wanda da su ne za a kafa hujja a kori waɗannan musulmin da suka zo ɗari da wada waɗanda suka yi gudun hijira wannan ya takaita mana ne wa ba da an ittafaqat al-batariqa kuma bayan waɗannan manya-manyan fadawa ba farikai sun yi ittifaki an yi kiro alannajaki da isra'ihim wato sun yi ittifaki za su yi ishara zuwa ga sarki annajaki da isra'ihim da nisantar da waɗannan musulmi da koransu da kazan habasha suka ce babu damuwa ai su sun gane haka su sun gane abin da ake nema to gaskiya malaman tarihi a nan suka ce waɗannan fadawa da yawansu makwalaita ne duk mutumin da ya je fada yana neman sarauta ya je fada yana neman a baki sarauta to ba gaskiya yake so yi ba ba ba sarauta ba shugabanci duk wanda ya nema dama annabi ya faɗa cewa ba zai yi adalci ba akwai waɗansu da suka zo suka ce ya manzon Allah mun ga kana naɗa sa'i waɗanda suke fita su je su karɓo zakka suna samo wani abu ana ba su wani abu mu ma muna son ka naɗa mu mu je karɓo zakka wanzu Allah ce Allah sarki ai mu ba ma ba da wannan shugabancin mu zaɓi mutumin da ya nema kuma duk wanda ya je aka baki duk abin da aka baki wuta aka baki saboda ibn al-lutubi ya taba zuwa ya je aka baki zakka bayan an baki ko da yake shi yana da gaskiya ya zo wajen annabi sai ya ce wannan shi ne zakka wannan kuma kyauta aka bani wannan zakka ne wannan kyauta aka bani maza Allah bar mu sai da gama bayani sai ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah. Da ce jama'a, duk wanda muka naɗa shi ya je ya karɓo zaka, ya zo yana ce wannan nasa ne, wannan naku ne, wannan nasa ne, to zalunci ne. Har annabi ya yi wata kalma, kun san kalman da ya fala, kalma fa ba ta da daɗi. Maza Allah abin da ya ce, ya ce mutum ba zai zauna a ɗakin uwarsa ba, ya gani masu kyautan ko za su kawo masa kyauta idan ba nan aki ba magana ce tana da nauyi a hala jalasa fi baiti ummi a wata ruwaya me yasa bai zauna a gidan uwarsa da ubanta ba ya gani ko masu kyautan za su kawo masa kyauta yasa nan nada ka alƙali mutane suka kawo maka kyauta ba don Allah bane idan ka ci ka ci sukuta فصفة يأكله صاحبه صفتا ko yanzu an naɗa ka mai anguwa wannan suka kawo maka kyauta ina jin an yi karin masu unguwanni ko eh suka kawo maka kyauta to rikici ne akan wani fili ka zo ka goyi bayan mara gaskiya dama ai haka ne wani lokaci da mai anguwa ke hada baki a kwace fili ko a yi ba daidai ba na ji kun yi tsit da yake akwai masu unguwanni da yawa a cikin ku Allah ya kyauta sai wa saboda haka fadawa ba su kyauta ba ba su kyauta ba ba lalle ne sarki ya samu fadawa na kwarai ba amma in baka samu fadawa na kwarai ba kana shugabanci ko ka shiga uku annabi ya fala idan Allah ya yi nufin shugaba da alheri sai ya sanya masa wuzara na kwarai idan kuma halakakke ne sai ya sanya masa wuzara na banza in waɗannan fada wuzara ake kira su kowane wazir ne abinda ake nufi da wazir mai taimakawa sai da mu a yanzu ana ce wazir sarauta ce ta musamman ga waziri ga wambai ga sarkin yaƙi ga tafida da yarima da wane ne da labima da wane ne eh to dukansu ana son a samu masu hankali wanda yin sarki ya yi ba daidai ba ko kuma ba za su barke ya kuskure ba duk abin da ya kamata kenan to waɗannan sun riga sun karbi cin hanci waɗannan kyaututtukan da aka kawo musu cin hanci ne su riga sun karba kuma sun amince abinda waɗannan mutane guda biyu suka zo da ke sun yarda za su goyi baya idan an je fada fada na jafi ba bari ku ji abin da ya faru a fada na wa ba da an ittafaqat al basariqa bayan waɗannan bitirikai fadawa sun yi ittifaki an yashiru ala najashi bi sa'ihim za su yi ishara za su ba da shawara da sarki annajashi ya kore su ya nisantar da su saboda haka hadara ilan najashi to yanzu sai suka je wajen sarki wa qaddama lahu hadaya suka ba shi kyaututtuka sun makallamahu sa'annan suka yi masa magana kuma sun ba shi kyauta ya karba asali duk mutumin da yake shugabanci suna kawo masa kyauta tsakani da Allah ya halatta ya karba sarkin da ba musulmi ba ya ba da annabi kyauta annabi ya karba bai sai a mayar masa ba amma shi annabi yana da al'adan idan ya karbi kyauta to zai jira lokacin da sai ya rama sai ya biya ku yanga mariya alkafiyya da ɗaya ‘yar uwarta guda biyu muƙauƙe ya ba da kyauta an kawo masa wasiƙa na annabi ya karanta kira zuwa ga musulunci ya ce to shi dai ba zai karbi addinin ba sai shi kuma ba zai yi fala ba amma ga kuyange guda biyu a kai masa a ba shi kyauta maza Allah ya karba ya ce yana son mariya zai mayar da ita sadaka wanda ta haifa masa da ibrahim alaihi salam sannan kuma ɗaya kuyangar sai ba da hassan bin sabit ya ce kai kuma na baka ɗayan na baka kyauta to lokacin da aka zo ana ta zirga-zirga na musulunci su ma mutanen mariya kafiya akwai gudunmawar da suka bayar za mu je kansa insha Allah ta'ala na an kawo masarki kyauta ya karba shi ya karba da zuciya daya bai san ake akwai kudindine a ciki ba saboda haka kana mai anguwa ko kana sabon hakimi in wanda ya kawo maka kyauta ka tsaya ka lura ina faɗa muku sabin hakimai ku ji tsoron Allah da sabin sarakuna duk wanda ya kawo muku kyauta ku lura saboda cikin kankanin lokaci za ku iya ganewa kyaututtukan nan don Allah ne ko kuma don shaidan in don Allah ne ba halaka ba in don shaidan ne kuma ka halakar da kanka domin dole kai musu abin da suke so in kuma ba haka ba su wulaƙanta ka saboda haka sai ka gwammace da wulaƙancin lahira akan na duniya kai musu biyayya ka lalace kenan kyauta ce ba don Allah ba wallahi duk wanda aka ce yau an zaɓe shi gwamna eh yanzu dan masani alhaji aminu ana ce an zaɓe shi gwamna zama ma nan ba zai yi ba yanzu ana ce an zaɓe ka gwamna wallahi bayan kwana uku ka fara canzawa ka ga wannan duk tattare tattare nan zai bata kuma za ka yi haske kai kaɗan ka in ka zauna sai numfashi kuma kyaututtuka in an kawo maka wallahi sai ka naɗa sakataren da zai ringa karba yana rubutawa kuma da yawan su duk ba don Allah ba ne to daga nan kuma shi kenan Allah kyauta na'am to an kawo masarki annaja shi kyautarsa sun makallamahu sai suka masa magana fa qala lahu ga abin da suka ce masa ayyuhal malik suka ce ranka shi dade ya kai basaraki innahu qad dawa ila baladika lalle haƙiƙa waɗansu sun tattaro zuwa ƙasanka gilman da dama daga cikinsu yara ne su faha a wawaye faraku dina qaumihim sun rabu da addinin mutanensu walam yakulu fi dinin da suka zo kasanka kuma ba su shiga addinin ka ba ka ji gulma eh waja'u sun zo da dinin da addini da uku sabon addini wanda suka kirkira kuma baka ya hankali ba za ku halakar da mutanenka la na arifuhu nahan wala anta sabon addinin sunan mu ma fa ba mu san shi ba ƴan uwanku kai ma baka san wannan sabon addini ba don haka ranka ki dade wa qad ba'athana ilayka fihim ashrafu qawmihim lalle manyan mutanen su sun aiko mu zuwa gare ka manyan mutanen sunan nan min aba'ihim daga cikin iyayensu wa a'ma'ihim da bafanunsu wa asha'irihim da sauran dangi sun aiko mu ne litaruddahum ilaihim domin ka ba mu waɗannan mutanen da suka shigo karkashin ka su koma wajen yan uwan fahum a'ala bihim aina su ne suka fi ido a kansu wa a'lama bima qabu alaihim kuma su ne suka fi sanin irin aibin da waɗannan suka yi musu irin bannan da suka musu wa atabuhum fi da irin zargin da suka musu su suka fi jin raɗaɗi saboda haka sun aiko mu ka ba mu ƴan uwansu mu mayar musu to da ban ka yanka je fada sai ka daga muryanka to sai ka gida ne ai ba haka ake yi ba kaga ko yayan sarki ne ko abokin wasansa ne a dai fada bai yi sa ba sai dai a gefe duk wanda Allah ya ga ba ki shugabanci ya ba ki shugabanci dole ka girmama shi anzil inna sama na zilahu ka saukar da mutane a masaukansu da Allah tabaraka ta'ala ya ba su ya sa lokaci ko kuskure ne aka yi fili sai dai ka gwada wani sayinin ko waɗansu abun nan aka je gefe ka ce ranka ki dade fa abu kaza din na fa ba daidai bane kai tunani amma kwatsam in a gaban mutane ka ce za ka yi masa abu shi kuma taka ka zai sai ya dana barna fiye da wanda ya yi to shi yasa ake kyale su kuma in aka je lallabin su ake yi ba ku ga ko wajen karatun wajen fasara ba a hankali muka yi ba a yin fada ne haka za mu yi a hankali ba za mu daga murya ba ranka gida ne waɗannan da suka zo ai kaza kaza kaza sai ka ce wajen campaign menene na dariya kuma ko kana son yin lafa a kanku ne eh to don haka sun faɗi maganganu masu kama hankali sun faɗa ma sarki annajashi maganan da zai iya cewa a'a ashe mutanen nan haka suke to sarki ana faɗa masa haka wani abin mamaki wa qalatil batarika sai fadawa suka yi wo sai suka sa baki saboda suna tsoron kan sarki ya yi hukunci da aka ci su kuma sun riga sun ci rashawa amma su cin hanci shi ne suka yi wo suka yi magana mai suka ce suka ce sadaka suka ce waɗannan mutane guda biyu masu mutunci sun yi gaskiya abin da suka faɗa gaskiya ne ayyuhal malik son kashi daɗe sun yi gaskiya abin da suka faɗa gaskiya ne fa atilhum ilayhima ka miƙa mutanen nan kawai zuwa ga waɗannan miƙa su kawai zan kashi daɗe fala yaruddahum ila qaumihim wa biladihim su mayar da su wajen mutanensu da ƙasashensu tun kafin su kawo mana fitina da barna zan kashi daɗe ka miƙa su kawai walakin duk wannan abin da yake yi annajashi bai yi magana ba ashe yana tunani ya za kara baka shugabanci ka zama wawa yadda wani zai je girbe ka koya halakar da kai lokaci guda karka ya sa walakin ra'an najashi annahu labudda min tamhisil qadiyya shi annajashi yana tunani yace a'a ita waɗannan mutane dai ba mu san su ba gashi dai sun kawo min kyauta kuma sun zo sun bijiro da wannan magana aka ce inda basiran su ta bata da da suka kawo kyauta bai kamata su kawo wannan bukata ba sai su kama hanyar su tafi ko da ke a wata ruwaya an ce da suka ba da kyauta sun ce a musu iso ne bayan an musu iso suka ce za su huta bayan sun huta akwai sako na musamman sai sarki ya ce to ku je ku huta daga baya ku zo ku faɗa mini sako na musamman ko shine da suka dawo kaga dai kamar sun yi dabara hakan nan shi ne suka faɗa ma sarki sako na musamman amma sai su fadawa kuma suka yi carab to shi ne sarki yake tunani me yasa fadawa nan suka yi carab tun kafin ya yi magana saboda waɗansu mutane ne ake zargi kuma mutanen nan sun zo ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ko mutanen nan sun zo wancan karo ba samu matsala da su ba yanzu sun sake dawowa da yawa su ba sa ma cikin lissafin sarki tun da shi daɗi yake ji waɗansu sun zo suna neman alfarmarsa ko suna cin arzikinsa to yanzu kuma an zo an ce kaza kaza kaza shi ne ce kai ya ce zan yi bincike a kun ga ya rusa maganan fadawa sun aka ce tamhil tamhil daga mahasa bincike sosai alkadiyya wa sama'i asrafiha jami'an yace sai na saurari duka bangarori to inda Allah ya taimake shi kenan saboda haka doka ce duk wanda ya kawo maka kara ka yanke hukunci to kai azalumi ne ba kai alƙalanci ba yanzu alhaji aminu a gidanka haka kake yi idan ɗanka ya kawo ƙara kawai sai ka hau faɗa saboda uwarka mowa ce ko idan ƴarka ta kawo ƙara kawai sai ka hau faɗa saboda uwarka mowa ce sai ka gaba daidai sai an yi bincike da wannan ko matarka ce ta kawo ƙara kai ba matar mutum ba ko uwar mutum ne ta kawo ƙara sai ya yi bincike don wani lokaci sai ta rikita ka to na ji baba amma zan bincika a ni ne zan bincika ni ne za ka bincike abin nan yayi haka Allah ya yi bincike da ita da Allah waye gaba ba ma ita ba da mijinta da ita waye gaba in aka ce ga Allah wa in ja hadaka ala an tukrika bi ma laysa laka bihi ilman fala tuqihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ba zai yi bayi to amma da hikima ake yi yawwa kun ga nan ki dai bai abin nan matsayi ta ce na ji abin da ka faɗa amma ku bari ina so in ji duka bangarorin guda biyu to sai dai amr bin al-as da abdullahi bin abu rabi'a babban abin da suka wasa shine a kira musulmi a ji ta bakin tun a makka sun riga sun yi istifaki ai ba za ka zo ka hada karya da gaskiya a zuwa ce an danna gaskiya lokaci guda ba dalilin da ya sa in aka zo ko mukabala ce idan za a yi za a yi mukabala to a san mutumin da yake da ilimi yana da baki don kana da ilimi baka da baki yanzu za a kashe ka sai kana da ilimin mukabala to kuma sun san musulmin nan da suka kai ɗari a ce babu wanda ya iya magana a cikinsa yana da wahala saboda mu al'umma musulmi Allah ya mana wannan baiwa saboda samun masu wa'azi da masu karantarwa barai da gaske malaman musulunci da yawa don idan ka tara musu duk duniya za su yi magana ba za su ji tsoron kowa ba su dubi nan su ga mai hula zanna mai tsada mai ya dubu saba'in su dubi nan su ga mai hulan ustazai da ya wuce naira talatin na yana bin waɗannan bakakken huluna naira talatin talatin da ko amfu su dubi wani waje ma su gabai da hula su dubi wani waje su ga wani yana da rawani tuntu ɗaya da mai tuntu biyu da mai uku su ga wani kawai shi kaɗansa yana bunƙasa saboda tsaban goshi wallahi in kace malaman musulunci su yi jawabi ba ta tsoron kowa kuma ko da ɗamara a jikinka da bindiga ka yi saitin su waɗanda Allah ta'ala ya kaddara za su faɗi magana sai dai ka harbe su Allah za su faɗa kuma ko a gaban waye to shi yasa musulmi suna da wannan baiwa kwarai da gaske to su ba sa kuma kira su dukkan su ya lalace kuma ba wanda ya sai tankwara sarki ya ce kar a kira kun ga mu a ka'idar shari'a musulunci dama haka ne ko annabi dawuda alaihi salam da aka ba hukunci abin da ya faru kenan Allah tabaraka ta'ala ce saboda in wajen hukunci ne sai an ji duka bangarorin gaba daya na to abin da ba sa so shi ya faru fa arsala ila almuslimina sai sai sarki annajaki ya aika wajen musulmi wada a ne ta kira wa hadaru suka zo gaba daya wa kanu kada ajma'u ala sirri ka'inan ma kana sai sun yi ittifaki gaskiya za su faɗa duk yadda ta kaya domin saboda lokacin da suke zaune suna zaune dama suna ta taraddadi saboda sun ji labari Amr bin al-As da Abdullah bin Abi Rabi'a sun shigo gari ga abin da suka yi su kuma sun san waɗannan mutane biyu bala'i ne wallahi shi yasa harkar siyasa kar a yadda a yi istifaki cewa kai bala'i ne ba ma harkar siyasa ba harkar zamantakewa gaba daya kuma idan mutane suna zaune ana zaune lafiya ana abun nan aka ce wane ya shigo sai ka zo suna ce wane e kun gan shi ya shiga to al'amari ya ɓaci to wallahi karka yarda in wannan shaida zai je ka har lahira ba zai zama maka alheri ba suka ce waɗannan wannan fa tun kafin su musulunta kun san muna yawan maimaita haka mun kar su yi wani abu ko mutum ya ji zafin wani abu ya ce kai amma wannan na Allah ya tsine musu ba haka shi yasa tun da wuri ya ce mana kafin su musulunta ne suka yi haka tun da sun musulunta daga baya al-islamu ya dukku ma qabla saboda musulunci yana kankare laifin da ya gabata a baya ina ba ta gane eh wannan shine suka ce kai wannan virus ne virus sun shigo kwaza musu ya ka zo aka ce sarki yana kiran suka ce al'amari ya ɓaci amma sai suka hadu suka yi mitin saboda su musulmi wa amruhum shura bainahum suka tattauna me ya kamata a yi suka ce to gaskiya in an je gaban sarki duk tambayan da ya yi a fala masa gaskiya da wane ne mai magana aka ce dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ja min abi talib shi zai magana shi kalansa zai magana saboda Allah ya bashi basira dukkan bayan da aka masa ya san yadda zai amsa amma duk sun yi ittifaki ya faɗi gaskiya saboda haka shine suka fito amma suna cikin fargaba hankalinsa yana tashe na lokacin da suka zo fada da musulmi masu hijira suka zo fada wa qala lahum an-najashi sai sarki an-najashi ya ce musu ma hadha ad-din alladhi faraktum fihi qaumakum yace wani addini ne wanda kuka rabu da mutanen ku akai an fada mini wani sabon addini kuke kai wannan wani addini ne kun ga idan gaskiya ne za su ce eh kaza ne idan ba gaskiya bane za su ce ba haka bane tun da an zo an faɗa mini an ce ko kun canza addini kun zo da wani sabon addini to wani addini ne sarki baya magana da hayaniya sai dai magana a hankali yadda kowa zai gani Nace wani addini ne walam tadkhulu bihi fi dini ko kuma da kuka zo ba ku shiga addini na ba da shi kuna zaune a karkashi na wala dini ahadin min hadhihi al-milal ko kuma wani addini daga waɗannan addinan da muka san su shahararru na taranci shine namu ko ba ku shiga ba shine christianity kenan ga yahudanci shahararru ne an ce ba yahudanci kuke yi ba sannan ga waɗanda suke pagan mushirikai an ce ba shi kuke yi ba to wani addini ne qala jafar ibn abi talib sai jafar dan abu talib ya ba da amsa shi kalauta kun ga shugabanci na musulunci kenan daga nan har zuwa karshen abin da zai fada ba an dauka baki sabalin muwa yanzu sai ga wani dan kankan yana neman ya sha kan eh ba a sa ka ba Jafar bin Abi Talib wa kana huwa al-mutakallim al-muslimin shine mai magana a madadin musulmi yace ayyuhal malik yace ranka shi dade to musulunci ya yarda da wannan ka je fada ka ce ranka shi dade wannan ba matsala bane kun ga yadda waɗancan suka ce ranka shi daɗe suka faɗi bukatar su shi da ya zo zai yi jawabi shi ma ya ce ranka shi daɗe Allah ya ƙara maka daraja amma malamai suka zo sukan ce Allah ya ƙara ma sarki imani ka taɓa jin sarkin da ya ce a'a ai ba ka ce Allah ya ƙara masa imani ba kuma sarki ba ko gonga ne ranka shi daɗe Allah ya ƙara maka daraja Allah ya ƙara maka imani saboda Allah ya ƙara masa imani ba zai zalunce ku ba kuma kana fala ma gwamna haka zai ce amin Allah ya ƙara maka daraja ya ce amin ko duk darajar da Allah ya ba shi na so Allah ya ƙara maka eh to haka ne domin mutum ya saurare ka to musulmi ma sun faɗi wannan kalma ayyuhal malik kai zan karanta a gurguje saboda mu ɗauki ma'anan a dungule yadda ya magana ba tare da nayi kirhi ba ayyuhal malik ranka shi dade kunna qauma qauman ahla jahiliya mun kasance mutane ne waɗanda suke cikin jahilci na abudul asnama muna bauta mu gumaka a da wa nakulul maita muna cin mushe wa natil fawahi muna aikata alfasha iri daban-daban wa naqdawul arhama muna yanke zumunci wa nusiqul jiwar muna munana makwabtaka wa ya'kulu minna alqawiyyu sahih a cikin mu mai karfi yana cinye mai rauni fa kunna ala zalim mun kasance a bisa haka hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna har Allah ya aiko mana wani manzo daga cikin mu na arifu nasaba mun san dangantakan sa shi dan waye wa sidqa mun san gaskiyansa wa amanata mun san amanansa wa afafa mun san kamewarsa mutum ne mai mutunci fada'ana ila Allah ya kiraye mu zuwa ga Allah linuwahhidahu don mu kadaita Allah wajen bauta wa na'budahu mu bauta masa ke kadai ba tare da shirka ba wa nakhlaqu ma kunna na'budu nahnu wa aba'una mu ciro gabarin abinda mu kasance mu da iyayenmu muna bauta musu min dunihi koma bayan Allah min alhijara na sassaƙen gumakan duwatsu wal autar da sassaƙen gumakan itace wa amarana bi sidqil hadith kuma wannan manzo na musamman dan uwanmu ya mana umarni da gaskiyan magana wa ada'il amana da bayar da amana wa silatir rahim da sadar da zumunci wa husnul jiwar da kyautata makwabtaka wal kaffi anil maharim wad dima da kamewa da barin abubuwan haram da zubar da jinin mutane wa nahana anil fawahish ya hana mu aikata alfasha kowace iri wa qawli zur da maganan ƙarya mutum bai ji ba bai gani ba ya ce ya ji ya gani to manzonmu ya hana mu wannan wa aklima lil yatim da cin dukiyan maraya wa qatil muftana da kage makamammun mata wa amarana kuma ya mana umurni an na'budu Allah wahda mu bauta wa Allah ke kalansa la nushriku bihi kai'a kada mu yi shirka da ki da komai wa amarana kuma manzonmu nan ya mana umurni بالصلاة دين صلى والزكاة دفاع الزكاة والصيام لعبادة أظم فعدد عليه أمور الإسلام يا أم بتوطن أيك أنا مسلمتي saboda haka fasaddaqnahu muka gaskata wannan dan uwa namu wa amanna bi muka yi imani da shi wattaba'nahu muka bi shi ala ma ja'ana bihi a bisa abin da yazo mana da shi من دين الله لا الدين الله فعبدنا الله وحده مكبوتا والله كي كلي فلم نشرك به شيئا ومن شركا لكي دقومي با وحرمنا مكا حرمتا ما حرم علينا تؤذن يا حرمتا منا وأحللنا مكا حلتا ما أحل لنا تؤذن يا حلتا منا فأداء علينا قومنا haka kawai sai mutanenmu suka ƙetare iyaka a kanmu ba azzabuna suka azabtar da mu wa fatanuna an dinina suka fitine mu akan addininmu li yarudduna ila ibadati al-awthan domin su mayar da mu karfi da yaji ga bautan gumaka min ibadati Allah ta'ala da barin bautan Allah madaukake wa an nastahilla kuma suka tilasta mu mu halatta ma kunna nastahillu min al-khaba'ir abinda da muka kasance muna halattawa na abubuwan kazanta da kyama falamma qaharuna lokacin da suka ci karfin mu wa zalamuna suka zalunce mu wa zayyaqu alaina suka takura mana wa halu bainana wa baina dinina suka sha makance tsakanin mu da sabon addinin mu karajina ila bilade sai muka zo kasanka waqtarnaka ala man siwa duk duniya muka zaɓi mu zo karkashin ka muka zaɓe ka akan kowa wa ragibna fi diwari muka yi kwaɗayi mu zo karkashin makwattakanka wa rajauna kuma muka yi fata Allah nublama indaka ayyuhal malik cewa ba za a zalunce mu a karkashin ka ba ranka shi da dai kai sun riga sun gama sai ke sa sai an samu mai ilimi mai basira ko ta waga ce in kuka je gaban manya ku samu mai basira yi magana ba dan ka tobara ba sai ba samu mai ilimi kawai ba wai don kayan caya ko da yake ba sai na karasa ba eh zan dawo ne saboda duk wanda zai jera irin wannan jawabi na farko sai kana da ilimi ka san tarihi ka san yadda ake mu'amala da waɗanda to ka san yadda zaka gabatar ka zaɓi kalmomi ku lura ya riga ya fitar da sako a dunkule kuma dole kowa ya saurara inda wani zai katse shi sarki zai ce a ya ama yadda komai wa qala lahun najaki saka ga sarki ya yi abin nan jikinsa ya yi sanyi sai an najashi ya ce hal ma'aka min ma ja abihi anillahi mai kai saboda ya ji bayanin ya kama hankalinsa ta ce kana da wani abu daga cikin abin da wannan mutum ya zo da shi saboda asali sarki ba jahili ba ne tunda yana kiristiyaniti ko yana nasaranci ya san annabi isa alaihi salam ya zo da littafi shi ne cikin hikima yake tambaya ko akwai wani sako sai jafar bin abi talib ya ce akwai kun ga wannan ya gwada da farko ka je ka samu wanda ba musulmi ba ka fara karanta masa ayoyin qur'ani haka ake yi da kawo hadisin annabi zai ce kai ai sai ka lallabe shi fa qala lahu jafar sai jafar bin abi talib sai ce na sai ce akwai وقال له النجاشي سي النجاشي yace to tunda akwai to fada mu yanzu shine da rasul muna gobe insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته